hanzari ai bi a aza bi ake uzurin da duk wani hanzari in azali jama'atu sabiqati daga hanzarin da aka gaba faɗa a baya wanda take sa a ce zuwa sallar jam'i ba a ta saraya neman da ake na cewa ba wa je sallar jam'i ta ya saraya fa illa zulmatu sai ko duhu fala ta huna ko illa zulmata sai ko duhu to ita ba magana ta anan tun da juma'a ai da ranin قال الله تعالى وإن تبارك وتعالى يتي Ubangiji bai sanya muku kunci a cikin addini ba, sai sa duk inda aka sami mashakka sai a sami sauƙaƙawa. Wazin mashaƙai jirabu taisiru, idan wahala ta zo a waje to sai haka ya sa a ce an sauƙaƙa. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يقول الله قال إذا أجريتم wani yake da ne masa kiran sallah a ranar da ake ruwan sama ana ruwan sama yake da ne masa kiran sallah in kace ashhadu anna muhammadan rasulullah to kaka ta hayya ala salah a maimakon ka ce hayya ala salah ka ce kowa fa yi sallah a gidansa ba cewa ake ana wannan ruwan ba sai kun fito da mai kiran sallar nan na Abdullahi na Abbasin ya haka mutane sai suka ga an zo musu da abu sabo ba su saba ba suka yi musu haka a sai yace wannan abu da kuka gana ce a yi wanda yake ya ce ma ya aikata shi manzo sallallahu alaihi wasallam hakika juma'a abu ne wanda aka nema lalle ɗan uhuri da ku ni ba na son in jefa ku cikin wahala a ce kuna tafiya a cikin yunɓu da ruwan sama kuna tafiya a yunɓu da ruwan sama wani hadisi mutum uku ne suka ruwaito shi buhari da mutum da abu dawud an kama daga adil malihi ya kama daga mai haifinsa Allah ƙara da a gare shi cewa shi ya halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zamanin da aka yi sulhul hudaybiya a wata ranar juma'a ruwan aka yi an yi ruwan sama ko mai yawa a masu an yi ruwan sama ruwan sama ba mai yawa ba wanda ko da kasan takalman su ma bai jike ba bai gama jikewa ba ruwan kamar yayyafi aka amma dai tare da haka manzo Allah ya umarce su cewa su sallah a inda suke su sallah inda suke tafi wannan ya kunshi annal madara cewa ruwan sama uzuru hanzari ne wa in kana qalila ko da dan kadan ne il mashakkati idan akwai wahala wa alayhi ba'ruhum wa'ansu a cikin malamai akan haka suke cewa ruwan sama ko kaɗan ne hanzari ne da ba sai an je juma'a ba amma shagabannin nan hudu hanafiyawa da malikawa da shafi'awa da hananiyawa su fuskace a a ruwan sama mai tsanani ko sabo mai tsanani shi ne hanzari amma ba dan yayyaci ba wannan yayyaci sai ka shiga amma idan ya zamo mai sauki ne an waje da kinna ko ya samu makari da zai ringa tafiya a cikinsa to a sannan shi wajibi ne je duba a kafa hujja da wannan akwai magana a kai domin matafi wato shi wannan hadisin kafa hujja da shi akwai magana me yasa saboda su ai manzo Allah ma da mun matafi ne a sannan shi wanda yake wata fiye ajima ba ta ba a kansa an yi kala wato sai ko idan aka ce kana lahun ma'ahalin balade an yi rangwamar ne ga matafiyan tare da yan gari idan ya zama mutanen garin a sannan su musulunta wanda kuma wannan magana ce ta tarihi a duba a ga a sannan wanda ce wajen hudaybiya musulmi ne ko ko ba musulmi ba to abu dawud ne ruwaito wannan hadisin asali na biyu a cikin farlar yin sammako da wanka ranar juma an samu daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da zara sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan da ake na janaba a sannan kuma ya tafi alsa'a ta farko wato a nan aka samu saɓani tsakanin malamai sa'a ta farkon yaushe ne akwai wanda suka ce daga alfijir da zarar alfijir ya yi ma sa'a da ta zo bayan sa sa'a farko ce akwai wanda suka ce a haba abin ya yi yawa ai daga rana dai ta fito daga fitowar rana akwai wanda suka ce a a ba daga fitowar rana ba daga zawali wanda wannan na uku in shi ne abin da malikawa suke kin cewa tafsirin nan yana farawa ne daga zawali daga sallar rana ta karkata daga tsakiya shi ne za a raba wato zuwa lokacin da ake kiran sallah a raba gida bakwai ko a raba gida shida sai zama na farko ga matsayinsa wanda ya tafi a matsayin na biyu ga matsayinsa to Zuba za a sana ya tafi a sa'a ta farko kai ka ce ya yi ibada ne da taguwa. Wanda ya tafi a sa'a ta biyu, kai ka ce ya yi ibada da saniya. Wanda ya tafi a sa'a ta uku, kai ka ce ya yi ibada da karu mai rago kuwa. Wanda ya tafi a sa'a ta hudu, kai ka ce ya yi ibada da kaza. Wanda ya tafi a sa'a ta biyar, sai ka ce ya ibada da kwai amma da zarar liman ya fito da laifu sai su zo suna sauraron ambatan da yake hudu da yake wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi buhari musulun abu da sun zina sa'i kuma wannan hadisin ya kunshi karin hujja ga malikawa da suka tafi akan cewa ai lalle sauraron hudu nan wajiba ce don ga malakun ma da suka zo su kansu ana fara hudu ba barin aikin su suke yi aikin nan da suke yi me za a kira shi ba wani aiki ne na ba amma kuma suke bari su je sauraron hudu ba su koma sauraron hudu ba ashe sauraron hudu ba wajiba ne wajibi ne ke nan ashe ke nan tunda an gama akan cewa sallah tayyatul masjidi ko ai ba wajiba ba ce kenan to ashe ba a bar wajibi dan zuwa da mustahabbi ba a ce liman yana hudu ba kai baka saurare shi ba wata tsayin wata nafila ai ba a bar wajibi dan akan a zo da mustahabbi to wa anu an gama da daga abi huraira cewa ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallama to wato wace ruwatin ba da kashi baddatan ثم دجاجة ثم ميرة وفي هنا دجاجة دجاجة ثم عصفور ثم ميرة والمراد بالساعة الأولى abin da ake nufi da sa'a ta farko da bayanta sa'a ta falake don wannan shi ne zahiri saboda kuma hadisin jabiru wanda zai zo nan gaba a game da sa'ar amsa a cewa ranar juma'a ranar juma'a cewa ranar juma'a sa'a goma sha biyu ce ya zama ba da labari ne daga sa'ar rana made wanda zamanin ranar yake madaidaice wato zamo daidai da yini da dare da yin daren tsawon su daya tsawon sa daya da yini sannan sai zama kenan sammakon ya za a ɗauke shi bisa zahirinsa daga farkon yini akan wani imam shafi yake irin cikin ido ko ya ce haka din ma aiki ya fi gabata wasu suka ce sa'o'in nan alhamsu guda biyar da aka faɗa sa'atun zamani ya sa'o'i ne na zamani ba na falaki ba wato ba sa'a ce mai minti sittin ba a gwargwado ne na wani zamani wahala za ta wani bangare ne na zamani mai taushi daga zawadi har zuwa zaman mai hudu ba domin sa'a akan sake ta bisa yankin zamani tafiya juma'a kuwa ba a kasancewa sai bayan zawali wani wuya zalika an malikiya an ruwaito wannan daga malikawa sai dai tafiyar bai kasance abin da ta rusa abin da yake bayan zawali ba shi rawahi da aka faɗa a nan a sun raha yana cikin hujjojin malikawa cewa to raha me yake nufi rawai rawayi ko ai tafiya bayan rana ta karkata daga tsakiya amma sai aka ce musu a'a ba haka abin yake ba galibi in amfani da rawayi to ana nufin tafiya bayan rana ta karkata daga tsakiya amma wani lokacin akan amfani da shi ana nufin tafiya a koyaushe shi yasa walakin na rawaha laysa qasdan ala ma ba'da zawali rawayi ba bane wanda yake aka kaitarsa akan abin da yake bayan zawali fa innahu domin rawayi yutlaku akan sake shi ala zahari fi kulli waqti bisa tafiyar da aka yi a kowace lokaci a kowane lokaci wajen hadisi shine ibnu hajar al-asqalani ya faɗa maganar nan ko da yake shi shafi'i ne shi shafi'i ne amma a nan da ya duba sai ya ga hujjojin malikawa kamar sun fi na masabar su karfi shi ne yake cewa abinda aka dangana ga malikawa a cikin sakin sa'o'i bisa ala ajza'i zamani bisa juz'an zamani a rabu da sawabi ya fi kusa ga kasarsa domin haka din ya zo a shari'a ya zo kuma a luka ibn hajar ya ci gaba da cewa maganar nan ta malikawa yana daga abin da zai ƙara ƙarfafa ta cewa ba turo ba daga ɗaya daga sahabbai cewa shi ya tafi juma'a kafin a ce rana ta fito misali ya koya yin shimshin fituwarta wanda ta fito amma ba ta kai tsakiya ba ba ba a wani a cikin magabata ya tafi juma'a sannan ba bari su ce sai ta karkata daga tsakiya sannan su tafi a wata fuska ta shafi'awa cewa farkon sammakon fitowar rana da rana ta fito sai da lani ya ce farkon sammakon daga walahani shi ne a ce rana ta fara ɗagawa a wani lahajira lokacin da rana za ta fara takewa zina bisul ake wato shi ne shiddatul harri ina hadisin da ake dan hadisin da zai zo shi da tsarin fassara hajjara to din ne kuma hujje misalin wanda ya tafi da wuri ko ma jirgin yayi to wajehu wannan magana ta sai da rani magana ce mai mafita dan ta tsakaita tsakanin zantuka biyu na farko masu cewa a tafi tun sassafe da masu cewa a tafi bayan zawali wannan magana ta fi zama wa tsakiya ba ta tafi can ba inda za ta ce a tabbatar safe ba ta sama can ba da za ta ce kuma ce zauwa ne to kamar ko goma da kaɗan ba ko goma da wani abu an kago daga gare shi ya kago daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ranar juma'a ta zo da ana samun mala'iku a kowace kofa daga kofofin masallatai suna rubuta wanda ya fara zuwa sai mai binsa amma liman yana zuwa sai su zaje takaddun nasu su zo suna sauraron a guduba a misalin wanda ya yi tafi da wuri yodin badana ta kama wanda yake ya ba da taguwa ne sannan mai tsunsa kamar wanda ya ba da saniya sannan kamar wanda ya ba da rago sannan kuma kamar wanda ya ba da kaza sannan kuma kamar wanda ya ba da kwai ya buhari da musulmi sun ruwaito wannan hadisin wato an kan wato can da yake wa masarar muhajjiri yake karbi bakiri waznan wa ma'ana wa huwa zahirun fi zahabi wa qatil hajira wannan magana hadisin nan yanda yazo da lafazin nan hakan a fili yake a cikin cewa ana tafiya masallaci ne lokacin da rana ta tashi kowa yudu ba kama malikin asali ya kafa wa sabar imam malik da ta gabata kuma na ma takaddama abinda ake nufi da maganganun nan duk da aka faɗa ko hadisan nan da suka gabata annal mubadarata cewa gaggawar tafiya da sallar juma'a sallar hakan yana da girma amma fa da aka ce a gaggawar tafiya ba ga liman ba sai dai ga sauran jama'a amma shi liman abin da ake nema ya zo dab da sanda yake fara hudu ba an yi a ringa kekketare mutane amma shi ne in ya zo ba ba ne shi ya iya kekketare mutane ba karanci a cikin wannan dan biyayya daga manzo sallallahu alaihi wasallama da hurrifofinsa a wannan to alim umara an kawo daga alim umara Allah ya kara yadda a gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku ya zo sallar juma'a wato za shi juma'a to yi wanka sabon buhun saba mun faɗi wannan hadisin ana cewa wa ana bi da sababi lillita hadisi wato ka kula da sanin sababban hadisi dan shi ma hadisi ya kan samu sababul maji ko sababul wurudi dalilan zuwansa kamar yadda qur'ani akwai asbabun nuzuli wanda sanin su ɗaya ne ma daga sharuɗan mai tafsiri to sababin wannan la cewa yayin da sai na usman ya zo ga juma'a alhali sai namar yana huduba ana kan mabari sai sayyidina umar ya bi jirwaye ga shi sayyidina usman da ya ce me yasa wasu mutane za su jinkirin zuwa masallaci bayan ko an yi kiran sallah sai sayyidina usman ya ce ya amiral muminina ba abin da ne yayin da na ji kiran sallar an tawara su ne alwala ai ba zama ne ba ina jin ana kiran sallar sai na bar duk abin da nake ne alwala sannan na taho masallaci ba sa ko ina ba dan na bare ce au alwala ma kawai kai alwala ma kawai kai ba kai wanka ba alhali to manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai je juma'a to yi wanka daga wannan ne fa da kuma hadisin samura wanda zai zo nan gaba umarni da wankan zai zama mandubi ne mu'akkadi wanda yake abin karfafawa a kan haka mafi yawan malamai suke tun a da can da a yanzu malikawa suka ce wankan juma'a sunna ce ka karfa wankan idi kuwa mustahabi ne sai yasa wankan juma'a ya fi wankan idi wa'yansu a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce haka nan zahiriyawa suka ce wajibi ne wankan juma'a nan wajibi ne bari ma a cikin zahiriyawa akwai wanda suke wanda ma ya je juma'a bai wanka ba ai ba juma'a ba ai bai ba za a rubuta masa juma'a ba wannan ruwaya ce a zaman sabar imam ahmad lokacin wankan yana fara shiga tun daga alfijir domin shi ne farkon yinin juma'a cewa a su barkawa cewa ce dole sadu da tafiya wasu malaman su ce an je yayi bayan alfijir kuma da niyyar juma'a su duk abin da ya ma ba laifi ko bacci ko cin abinci ko menene wankan sa yana nan amma malikawa su sun ce sharaɗinsa ya zamo ya sadu da tafiya kan kuma a ci abinci bayan an yi sai dai idan abin da aka ci ɗan kaɗan ne to wato ba abinci ba ne to wannan ba ya ɓata wanka amma aka wanka aka ci abinci to sai an sake a wajen to dan kama daga hadisa ibi hadisa da hudari Allah kare da gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce wanka ranar juma'a wajibi ne akan dukkan balagagge a wannan hadisi mutum da ya mista ruwa to ban da sirri an kama daga abi huraira Allah kare da a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce Ubangiji yana da haƙƙi a kan dukkan musulmi, shi ne wanka a dukkan kwana bakwai a rana ɗaya, ya wanke kansa da jikinsa a wannan rana. Buhari da Musulun sun ruwaito wani hadisin haka nan nasa'i. Lafazin nasa'i wajibi ne akan dukkan musulmi a duk kwana bakwai yayi wanka a rana ɗaya. wannan ranar ko ita ce ranar juma'a an kama daga saboda tafin jindirin Allah ya kare da a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam da za Allah ya ce wanda ya adala ranar juma'a fadiya to sallar ta sai wa ni'mat ma dalla haka din da ya adala ya je juma'a amma wanda ya yi wanka ya wankan nasa ya ce wannan hadisi a samu sunan ne ta rawaito shi an saba daga anas bin malik ya Allah ya kare da a gare shi ya saba daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce ina yawan ta muku cewa lalle ku tsaya ku kula da aswaki ku tsaya ku kula da aswaki Buhari ne mai to hadisin a tebu turare sa turare ranar juma'a da shafa mai da kyautata jiki a ado an gaba da salman al-farisi Allah ya kare ta gare shi ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibada Allah ya ce ba da za a ce wani mutum ya yi wanka ranar juma'a ya ce ya tsarkace jikinsa ya yi irin yadda ya so daga iyaka ikonsa na daga tsarkace jiki ya shafa daga mansa mai ya shafa daga turaren da yake gidansa sannan ya fito ba tare da ya raba tsakanin mutum biyu ba sannan ya salla abinda Allah ya kaddara zai sallata sannan kuma ya shiru idan liman ya fara huduba to ba musulmin da zai haka sai ko an gafarta masa tsakanin wannan juma'a da juma'a ne zuwa abu hurera ya ce da ƙarin kana uku ma domin hasana ana ninka ta ne minti goma a buhari da sun da abu da su suka rawaito wannan hadisin abu da shi a kasa ruwa da lafazin wanda ya wanka ranar juma'a ya sanya daga mafi kyan tufafinsa ya shafa daga turare idan akwai turaren sannan ya je juma'a da sai tare wuya ya mutane ba sannan ya sanna abin da Allah kaddara zai sallata sannan ya shiru idan limamin sai fito ya shiru sai a limamin ya gama daga sallah to ba makawa wannan abin da ya zai zamo ya kankare masa abin da yake tsakaninsa da wata juma'a wato da juma'a da ta wuce har na tafiya da kafa zuwa juma'a an kama daga asubin autar sakatu Allah kare ta a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yasa aka yi wanka ranar juma'a ya wanka sannan ya sammako ya tafi da wuri ya taka da kafa bai hau wani abu ba kuma da yake matsa kusa da liman ya saurara bai zo da abin da yake a sashe ba duk takun da a wannan tafiya za a rubuta masa aikin shekara guda ladan a ce ya azince ta gaba daya ya tsayi wata raranta a kan sunan ne da ruwaito wannan hadisin lokacin da ake lokacin juma'a da lokacin da ake mata kira an gaba daga arasu bin malik allah kare da a gare shi cewa a gari sallallahu alaihi wa sallama ya tsaye na sallatin juma'a a lokacin da rana ta karkata daga tsakiya wannan hadisi wato mutum da ya sarwaito shi amma ban da muslim ya zama wanda sarwaito shi buhari abu da turmuzi na sa'i an kama daga salama ibn al-akwai Allah ya kare ta gare shi a salama ya ce mun kasance muka sallaci juma'a ta ala mazala sallallahu alaihi wasallama mu koma gida in hida ni faya alhali ma inuwar bangwaye bata fara bata sauko da yawa ba wajen jan gabas balantana an mu ce za mu shiga don mu huta wato yana kenan nan daga gawa da daidai ba a jinkirtawa muslim da abu dawo da nasa'i su suka rawaito wannan hadisin an karbo daga sa'i bin yazid da wato Allah ya ƙara yadda a gare shi wato da ya shafa kuna na sallin zuma aka wannan zuwa na sallin yi ɗani zullun mai shi fi wa haza ni mu ba da rafi wannan na suna gaggawa ne bil hudbati da hudba wata lati da sallar a kiran zawali da zarar rana ta karkata daga tsakiya lokacin juma'a yana shiga ne da karkatar rana daga tsakiya yana miƙewa har zuwa la'asar kamar yadda azahar ita ma haka take domin ita ita ce ta biyar a sallolin yini a masar ulama gaba ɗaya malamai akan wannan suke gaba ɗaya malamai akan wannan suke an sa ibn yazid an sa wani sa ibn yazid Allah ya kare da a gare shi yace kira da ake da sallah ranar juma'a ya kasance wanda ake da farko lokacin da liman ya zauna a kan mimbari haka ake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sai na zakar sai na umar Allah ya kara yadda a gare su yayin da zamanin sai da na usman ya zo mutane suka yi yawa madina ta cika gine-gine suka yi yawa sai sai da na usman ya kara kira na uku ana yin sa akan zaura'a sai a je zaura'a a yi wato guri ne da yake a kasuwar madina wannan hadisi duk mutum ya surwaito shi banda muslim ba su abu dawo buhari abu dawo sun zina sa'i su surwaito ya da ya wata ruwayar sai ya zama an dore ko bisa cewa ana a ƙara kiran sallan nan tunda wanda ya ƙara din sai da na usman ayyana minal huda fa'in rashidin al-mahdiyina yana cikin halifofi shiryayyu masu shiryarwa to هذا الفصل الثالث نعم abin da cewa ana neman asuwaki yayin sallar juma ana neman a yi mata asuwaki ce da kowace sallah in kowace sallah ana bukatar a yi mata asuwaki to sallar juma'a ma kana ce na shi yasa ya kawo hadisin a cikin abubuwan da ake ranar juma'a jamin ha'idu ne بسم الله الرحمن الرحيم